أرجو رحمكم الله صلاة الفاتحة وكوكو Ranar fati uku uku.
صلاة التوحيد شر التأسيس تكون الله وجهه وسيلة أنت ولينا ومن المسلمين يا متشيدنا من المعطل الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ومن أي مكان تشكين كسر النبي موسى عليه السلام من koro kisoshin wato annabawa kuma jiya muna cikin kisar annabi musa da muka dakata wato a ƙarshen wannan wato aya ah, inda allah tabaraka ta'ala yake magana a kan wato lokacin da su wato masu sihirin nan suka zo da suka zo suka jefa igiyoyinsu da sandunansu suka yi sihiri ga idanuwan wato mutane masu kallo to shi kenan to shi annabi musa shi ne yanzu a ci gaba ajiya aka yi eh, da aka masu umarni ya jefa sai allah yake cewa wa'auhaina ila musa mun yi wahayi zuwa ga annabi musa an alke asaka wato ka jefar da sandarka Eh, wato yadda su sun jefa nasu igiyoyinsu dama sun zo da igiyoyi ne da sanduna to da suka zo suka jefa sai wato ya rika wato ya rika riya wa idanun mutane cewa wato kamar wato macizai ne su ma suke suka zo da su to shikenan sai Allah ya wa annabi Musa ya ce jefa sandarsa to kai zahiya وإذا هي تلقف ما يأفكون sai ga sandar annabi musa ga ta tallakafu eh bi hasbi hidatta aini ai ta tallakafu kenan eh an shafe ta min al-asl daga asali ai sai ga sandar ta annabi musa tabtani tana haɗe ma ya abukuna abinda ya kalbu ne suke jujjuyawa fita muhihim da ɗaurayen su wato duk abinda suka yi na ɗauraye da wato wankin idanuwa sai ga wato ita sandar annabi musa yana jefa ta sai ta rika haɗiye duk waɗannan kayan nasu فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون fawaka alhaku sai gaskiya ta tabbata kuma ta bayyana waɗanda ma kanu ya amaluna abinda suka zama suna aikata na sihiri to shikenan waɗanda shikenan sai ya ɓaci فاغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين sai aka wato rinjaye su aka rinjaye fir'auna da mutanensa kuna rika canan kawan kalabu sai suka juya sagiri na suna kaskasattu zalili na suna wato abin ba ababen kaskastarwa وألقي السحرة ساجدين sai aka jefar da su a saharatu masu wato sihirin sai suka ji suka faɗi ƙasa sajiji na suna mai sajada domin sun ga abin da ya fice ƙarfin hankalinsu Eh, sun zo da irin sihirinsu domin kamar yadda muka faɗa jiya kowane mai sihiri sai da aka duba su waye ƙwararrun wato masana akan harkar sihirin sannan aka zo zo da su da suka zo duk abin da suke da shi iya ƙwalƙolin sihiri suka zo suka yi to annabi musa yana zuwa da ya jefar da sanda duk sai ta haɗe sihirin nasu to sai wannan abin ya gigita su suna ganin haka sai suka san to babu shakka abin da annabi musa ya zo da shi ba sihiri ba ne wata aya ce daga allah domin da sihiri ne to wato ba zai wato ba zai iya karya nasu sihirin ba to daga nan sai suka yi imani ko ulkiyar saharatu sai su sai suka fada kasa sajidi da suna masu sajada ga allah tabaraka wa ta'ala قالوا آمنا برب العالمين sai suka ce mun imani da ubangijin talikai ga gaba daya رب موسى وهارون ubangijin talikai shine wato ubangijin ma musa da haruna wato aka ce lokacin da suka ce amanna bi rabbil alamina to su mutane masu wato masu tsaron gidan fir'auna sai suka ce wato fir'auna suke nufi eh suka ce mun mun yi imani da rabbil alamina sai suka dauka ai Musa abin nan sai suka dauka fir'auna suke nufi eh sai suka ce a rabbin Musa da Haruna eh ubangijin Musa da Haruna shi muke nufi eh to annabi za mu ga sun kaddamar da Allah ya kaddamar da Musa da Haruna domin annabi musa shi ne a gaba da haruna duk da wato annabi haruna ya girma annabi musa ya girma annabi musa shi annabi a shekaru ya girma annabi musa amma duk da haka wato shi yana gaba saboda annabi musa yana da maziyoyi da annabi haruna bai da ita kafirai shi ne na farko annabi musa yana da cikin ulul azumi minar rusuli sannan kuma lokacin da aka fara wahayi shi aka yi wa to kuma ya roƙi ubangiji ya riskar da annabi musa annabi haruna kuma aka riskar da shi kuma shi kansa annabi musa wato fir'auna bai mallaki annabi musa ba eh ma'ana annabi musa bai zama bai zama a cikin wanda fir'auna ya bautar ba eh eh amma shi kuma harun annabi haruna ya yi bau ya yi wato ya zama bawa ya taɓa zama bawa da shi fir'auna eh to kuma wato duk wato wata ɗaukaka to duk wata ɗaukaka to shi annabi musa ya same ta ne wato ba tare da wato ya ya taɓa yin wani aiki tare da fir'auna ba shi kuwa annabi haruna dama ya zama wani hasali zama ɗan majalisa ba amma duk da haka wannan zaman da ya yi da bautar da ya yi wa wato zaman da ya yi na bauta a ƙarƙashin fir'auna bai sa shi ya bauta wa wani allah ba eh bai taɓa bauta wani Allah ba eh to wani birnin قال فرعون أعلمتم به قبل أن آذن لكم sai fir'aun ya ce da su a kwa imani bihi kwa imani da musa tun gaban ne muku izini ni ai ba muku izini ba yaya ba ku ku nemi izini a wajena ba kawai za ku yi imani da shi إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها sannan dai wannan abin da kuka aikata wallahi wani makirci ne da kuka kulla shi cikin gari don ku fitar da wato ahalin garin min harin garin wato kun kulla makirci ne don ku kwashe min jama'a gari ku fitar da su eh wato ni ko ba zan yadda ba فسوف تعلمون sannu za ku san ma yana nufin abin da zai shafe ku daga wajena eh wato sannu za ku san abin da zan muku na daga wato ukuba ukuba da za ta yi maganin ku wato kamar sakamakon wani abin da kuka shirya za ku yi mun لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم ajma'in shi ke nan yake yake cewa za ku tsatta hannu aidiyakum wallahi wato zan yanyanka aidiyakum hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min hilafin a bisa safani ayyadu kullu wahidin al-yumna wa rijluhu al-yusra wato ayyada kullu wahidin al-yumna za zan yanke hannun kowanne daga cikin su daga cikin ku zan yanke hannunsa na dama wa rijluhu al-yusra da kafarsa ta hagu tun mala usalliban na ku sannan zan tsire ku ajma'i na baki daya قالوا إنا إلى ربنا منقلبون kalu sai suka ce mu dai masu komawa ne zuwa ga ubangijin mu ba da mutu na bayan mutuwar mu da aiki wajen a kowace fuska kana wato mutuwar ta mu ta kasance mu dai za mu koma ga ubangijin mu fil akhirati a gidan lahira eh duk abin da zaka yi mana a nan mu na duniya ne mun yi daga kashe mu amma mu ko mu tana ga ubangiji tabaraka wa ta'ala وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا wa ma tanqimu minna ba komai kake ki daga gare mu sai dai kawai cewa don mun imani da ayoyin ubangijin mu yayin da ta zo mana ربنا أخلق علينا صبرا وتوف- وتوفنا مسلمين ya ubangijin mu ka ba mu hakuri ka zuba hakuri alaina gare mu inda fi ilma ta wa'adahu yayin aikata abin da yayi mana narko da shi yace zai mana bina da mu abin da yace zai mana ya ubangiji na cewa zai yanyanke wato hannayen kowa na dama da kafa kowa ta hagu kuma ya ce zai tsitsire kowa to ya ubangiji muna roƙonka lokacin da zai wannan to ya ubangiji muna roƙonka ka ba mu haƙuri kar ka sa wannan azabar ta sa mu juyo mu koma kafirci to abin da muke roƙon kenan wata wafara kuma wato kashe musulmi na muna musulmi eh kar ka kashe muna kafirai وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك to shi ke nan wa ƙarin malau su jama'a mun kawo fir'auna daga mutanen fir'auna eh sai suka faɗa lifi- sai suka faɗa wato su jama'an nan wato manya-manyan mutanen fir'auna kenan eh sai suka faɗa lahu ga fir'auna suka ce yanzu kafin musa shi da mutanen nan nasa suna yawo da yau su bi don su yi ɓarna a cikin ƙasa biddu'a da kira ila mukhalafa suka zuwa saba haka waya zaraka kuma ya bakka wa alihataka da allolinka wa kana sana'a lahum asnaman shi fir'auna ya mu wato ya ya kera musu wato asnaman gumaka sigaran kanana ya abuduna har suna bauta mata wa qala sai fir'auna yace ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijin ku rabbu ha ubangijin wayannan wato allolin naku eh wanda za qala ana rabbukum ala saboda haka yace ni ne ubangijin ku wato ubangijin da ya fi kowane ubangiji girma kaji wato ya yarda akwai wani ubangiji kenan eh saboda haka za ga su sun imani eh to shi kenan bayan imanin da suka yi sai zama duk wato jama'a sun koma wato suna ta bin annabi musa ana ta yaye wa fir'auna Eh, ga su nan mu karisa wani wani wani wannan karisa da kula Allah ko wannan roƙon ƙari nuna mun jana kuma jata
قال سنقت- سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أيوة.
وإنا فوقهم ƙa'irin fara sai wato fir'auna ya ce sana kutulu ko kuma sarukan tulu za mu kakkashe abna'ahum ƴaƴansu alwaludu na waɗanda aka yi ake haihuwa Eh, da an haifi namiji sai mu kashe shi wannan su ta hayi za mu wanzar da kuma nisa'ahun matansu ku fi ilina kamar yadda muka aikata bihu da sunan ƙauratin gaba Eh, ya tuno sanda ya aka ce za a haifi annabi musa shine dalilin tafiyan mulkinsa to a wannan lokacin ya ce duk wanda aka haifa annabi zai a kashe shi to shi da ya ce to yanzu za a dawo a yi wannan eh wa'in na mu dai fokahun ƙahirin da masu mu masu iko ne akan aikata wannan a kansu eh fa alu bihim zalika sai suka aikata zalika wannan bihim da su eh fashe ka banu isra'ila sai banu isra'ila suka kai ƙara zuwa annabi musa to wa'in na kana wannan yana eh bismillah كان فرعون رأى نارا wato fir'aun ya zama ya yi ya ga wato wuta خرجت من دور بني إسرائيل ta fito daga gidajen bani isra'ila wato gani wato wuta ya gani ta fito daga gidan bani isra'ila gidajen bani isra'ila sai ga wuta tana ta fitowa a ciki kibiyar auna wa harakar kasarahu ta kona gidansa na mulki fadarsa sassa ya rasu kalashi a asali da ta mai da shi kamar ba komai a wajen فسأل sai الكهنة ya nemi bokaye ya tambaye su والمنجمين da masu ilimin taurari قالوا له sai suka ce da shi إن مولودا sannan wani abin haihuwa yulabu da za a haifa min bani isra'ila cikin bani isra'ila يكون سببا لزهار mulkinka ملكك shi ne zai zama sababi wato ga tafiyar mulkinka فصار يذبح كل مولود sai zama yana yanka dukkan wani abin haihuwa ذكر namiji حتى ذبح تسعين ina alfa ألفا waladin haɗe yanka wato yaro dubu casa'in وذبح وذبح عشرين ألف سبيل sabiyin wato duk abin wancan kai walidin duk abin haihuwa eh, duk wani abin haihuwa da an haifa ya yanka to shine ya- ya yanka dubu casa'in sai kuma ya yanka wato ƙananan yara su kuma bayan an haife su mutum wato yara dubu ashirin
وجدوا قبلها قبل هذه الرؤيا wayan da aka same su sun gaban ai wannan ruya wannan tun kan yi wannan ruwa wayannan aka haife su Eh, فعدو الله wato makiyin Allah سعى في طلب موسى ya yi ta kokari cikin neman Musa حتى قتل بس- حتى قتل sai Musa mai aka mu 20 alabu bilayu har sai da ya kashe wato wato yaro dubu ɗari da- da goma wato saboda Musa yana son sai yaro su ya samu Musa ya kashe shine yana ta kashe wannan saboda a ce a cikin su ya samu ya kashe Musa to Allah bai yarda ba فأبى الله Allah sai ya ki haka إلا أن يأتي sai موسى dai ya zo sai Musa ya zo ويتربى على kuma فراشه ya kuma ya rayu a cikin gidansa a kan shimfiɗarsa في بيته a kuma ɗakinsa gi- cikin gidansa في نفقته kuma a cikin nafakarsa shi ya rika shi da كما shi سيأتي kamar ya sa- da sa- da da isa za ta zo فلما كبر موسى yayin da annabi Musa ya girma وبعثه الله رسولا Allah ya aiko shi duk manzo ووقعت قصة موسى مع السحرة wato sai wannan kissa ta annabi Musa tare da wayannan masu sihirin ta afko وآمن السحرة wato su kuma masu wato sihirin suka yi imani وآمن كثير من بني Sattili إسرائيل daga bani Isra'ila su ma suka yi imani والكبت da ƙibɗawa هددهم haddadahum sai ya rike musu narko أنه سيرجع إلى حال halatu ula sai ya rike musu narkon cewa zai koma da su zuwa halin farko بذبح بذبح الأبناء da yanka 'ya'yansu wasu fi ƙayan nisa da kuma da kuma barin mata a raye وتكبر wata kabbar kuma sai ya girman kai وإنا فوقهم قاهرون mu masu wato iko ne a kansu duk abin da muke so mu yi za mu iya yi قادرون على فعل masu iko ne ذلك a lafiyar da zalika bisa ga aikin bisa aikata wannan فشكا بنو إسرائيل ila musa sai banu isra'ila suka kai kara zuwa ga musa نعم Alhamdulillah. Sai mai Musa ya ce, نعم Hali Musa.
قال موسى لقومه استعينوا بالله Wasbiru sai annabi Musa ya gaya mutane su ce ku nemi taimakon Allah wasbiru ku yi haƙuri ala azabin bisa cutarsu.
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده Ƙasa dai lillahi ta Allah ce kuma yana ba da ita ga wanda ya so da mi daga bayansa duk ƙasa ta Allah ce Eh, wanda Allah yake so shi yake bawa Eh, ba ta fir'auna ba ce والخاتمة mutaƙi للمتقين kyakkyawan ƙarshe yana ga wato masu tsoron Allah قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما Maji da na gano sai suka ce an cuce mu tun kafin wato ka zo ka zo wajen mu. Ai tun kafin ka zo ka zo wajen mu. Wato ya kashe wato shi ya kashe wato mutane da yawa tun kafin ma wato a haifi annabi Musa ya fara kashewa. Eh kuma gashi yana cutar mu min ba da maji tana bayan ka zo mu ka zo mana. Bayan ka zo da kan ka zo ya cuce mu yana ta cutar mu. Kuma yanzu bayan ka zo ma gashi ya ci gaba da cu- yana ya ci gaba da cutar mu. Mhm.
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر kai كيف mu ta amalu ƙara sai annabi musa ya ce su ya ubangijin ku ya kusa ta halakar da makiyin nan naku kuma ya mai da ku bil arda a cikin ƙasa ku ne za ku zo ku zauna a bayan ƙasa kuma zai duba ya ga yaya mai aikin da za ku aikata biya a ƙasar bayan ya kashe fir'aunan kuma ya zama ya- ya mallaka muku ƙasar kuma zai duba ya ga kuma ya za ku yi ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلكم يذكرون Karu, wallahi hakika mun kama alayen fir'auna bisinina aibil qadi da wato kwai da kuma tawaya min samanat daga ayan itatuwa ayan itatuwa su suke na sai suka rabu sai suka raka ja baya eh la allahu wasu ya zakaru na ayyata izuna sa su su yu'minuna su imani فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه idan wani abu kyakkyawa ya zo musu eh idan abu kyakkyawa ya zo musu shine alhizbu ya banya wal gina da wadata sai su ce lana hazihi ai wannan namu ne ai nastahiquha ai wannan mu ne muka cancance ta walam yashkuru alaiha ba su gode wa Allah alaiha akan ta ba وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه idan kuma wani abu mummuna ya sha ya same su kamar wato jadubun fari wa bala'un da bala'i sai su ta sha abu ai sai su shi umi bi musa da annabi musa amma ma'abu da wanda yake tare da shi min almumini ne daga muminai ألا إنما بادرهم عند Allah الله ku sani kadai dai shi umin su yana wajen Allah ya fi him bi ubangiji shi ke zuwa musu da shi ولكن أكثرهم لا يعلمون inda yawa yawan su la ya tablamuna ba sa sanin annama yusibun cewa abin da yake samun nasu min indillahi da wajen Allah yake وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها
To, walakin- walakin masu yin yaro ne. Mm, ya mace.
kanu fakanu kullama atahum jadbun sun zama duk sanda wato wani fari ya zo musu qalu haza bi shukrin haza bi shukrin musa sai su ce wannan da shi umun annabi musa ne kullama wajadu khairan duk sanda kuma suka samu alkhairi qalu haza nastahiquhu wato sai su ce wannan mu mun cancance shi mu mun cancanci mu samu wannan alkhairi wa dairu ma'ana ba wannan ya musu wata alfarma ba ba wato wani aka duba aka yi musu ba eh
wa dairu huwa shu'un wadda yaro abinda ake cewa ɗero wato shine shugabanci shugumi wato can ba abu
kanat al arabu tatasha'amu laraba sun zama suna wato tashahumi suna wato suna wato can fa abubuwa da ɗaya da tsuntsu idza arada insanun safaran idan wato mutum yana nufin ya tafiya rada fiyura to ɗare da ɗora sai ya saki wato ya saki wato tsuntsaye fa idza arada ta'irun min janibil yamini idan wato wani tsuntsun ya karkata ya bujiro mun janibin yamin daga janibin dama qalu haza sanihun wannan wato salihi ne annan safara safara cewa ta ta yakunu mubaraka zai zama wato mai albarka wa idza arada ala janibil yasari idan ya bujiro a bisa wato hagu قالوا هذا بارح أن sai ce wannan barihun ne السفر يكون مش- wato مشؤوما wannan wato shi a tafiya sai za ta zama shugumi ce لما كان أصل التشاؤم يري
to ba ku mu je akwai nan mu je mu je ihe lamma لما kana كان أصل التشاؤم يري lamma kana asalin tasha'um go نعم yayin da asalin shugumanci ya zama الدير da ɗaya da wato tsuntsu صاروا يطلقون الديرة sun zama suna wato suke tsuntsaye ويعنون الشؤم wato suna nufin wato canfi وقد نفى صلى الله عليه وسلم hakika manzara sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan haji wannan muhtalaqat wannan ababan kage قال kala manzara ya ce لا شؤم babu shugumi ba canfi ولا ديرة ba canfi من تشاءم wanda duk ya canfi ya yi shugabanci فرجع عن سفره ya sai dawo an safari yi gaburan tafiyarsa فقد كفر wannan ya kafurta ya canfa abu Eh, tsuntsu ya fito ta- ta hagu sai su ya canfa ba a yi sai ba su tafiya kaga ya yarda da shi kenan Eh, bai yarda da Allah ba wannan ya kafurta ومن تشاءم فما wanda shi باع ma ya ya- wato ya yi ya wato ya yi champion فما shi باع على kenan ba mu سفره za a lasa farhi da ya nuna masa yana da kyau tafiya sai ya tafi رجاء da رجاء ja a fi ma eh, wato dan kauna abin da cikin abin da wato ifam za a fahimta na ahwalin ɗaya daga halin tsuntsun وذلك كفر shi ma wannan kafirci ne kafirci ne ma ja a fi ma mun sallallahu alaihi wasallama wannan ya kafirce da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم zalla sallallahu alaihi wasallama yana cewa إن كان الشؤم في شيء idan akwai shugumi a cikin wani abu ففي الدار to zai zama yana cikin gida والمرأة da mata والفرس balfararsa da doki وشؤم المرأة shugumin mace غلاؤها wato tsadar aurenta da وحكمها kuma wato hukuminta rashin haihuwarta عدم ولادتها ba shi ne hukumar rashin haihuwarta وشؤم الدار shugumin gida ضيقها kuncinta ومجاورتها
wanda da jira da su da makotakarta da wato wato makotawa wato masu munanan ɗabi'a وشؤم الفرس shugumin wato doki ألا يجزى عليه ba za a je yaƙi in ɗaukaka addini alai a kansa ba أو يراهن به ko kuma a jingina da shi ويكون من خيل الشيطان zai zama daga dawakin shaidan هذا haza su fahimci wannan وإن اتفق idan wato ya dace أن رجلا تزوج امرأة cewa cewa mutum ya auri mace فكسر to خيره sai alkhairin sai ya yawaita saboda wannan auren to فينبغي ya إمساكها kamata ya riƙe ta وإن تزوج امرأة in ya auri kuma wata mace فنقصت to خيراته alkhairansa kuma suka tawaya ووقع في قلبه أن ذلك musamman بسبب bukatar na cikin ma'aci sai afku a cikin zuciyarsa wannan wato tawayar ta same shi ne saboda wannan mata da ya auro suke tare da ita فينبغي ya فراقها kamata ya kamata ya rabu da ita جاء رجل إلى مالك wato wani mutum ya zo zuwa ga imam maliku فقال fakala sai ya ce كنت في دار na zama ina cikin gida كثير kasirun mali wato duk- eh, wato dukiya ta ta yawaita وكثير أهلي.
أهلي kuma wato iyalina suka zama sun yawa
وبين
wa bai'ati da gonaki na
an takaltu ila darin sai na tuno na koma wata gida fa zahaba kullu ma ajidu duk abin da nake samu da nake da na sama sai ya tafi ya kare fa in yabqa indi ba abin shay'un da ya saura a waje na qala malikun sai malamin ya ce da shi turku gamimatu wato ka bar wannan abin zargi in taqil an tilka dadi to ka ciru daga wannan gida hiya gamimatu ita wato abin zargi ce laysa anna al-araba tadurru wato wato laisa an al'adu ta duru wato ai kasa ba ta aw cutarwa tanfa'u ko kuma ta amfanar walakin walakin sai dai idza waqa fi nafsi insani ta sha'umu bi shay'in idan wato ta sha'umi da wani abu ya abu cikin wato zuciyar mutum fa yanbaghi an yab'uda minhu wato ya kamata gare shi an ya bude ya nisanta daga wannan ci a mutu wato daga wannan shugumin hira al-imani wato don tsarkakewa ga imaninsa kanu yatadayyaruna sun zama wato tun zamanin laraba sun zama suna yin wato ta tsayoyi suna shimanci wa rasul sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza waqa fi nafsi al-insani shay'un idan wato wani abu ya abu cikin zuciyar mutum min at-tadayyuri na daga wato wannan canfi falyaqul ya ce Allahumma la ɗaya illa ɗayaraka wa la ɗaya illa sauruka la ya ti bil hasanati illa Allah wa la yazhabu bi sayyi'ati illa Allah fala yadurruhu ma waqa fi nafsihi min tasha'um ba wani abin da zai cuce abin da ya abu a cikin zuciyarsa na daga shi'umi ba zai cutar da shi ba ay tadayyurin Eh, ko kuma ta tsayyar nan ba zai cutar da shi ba inda ya yi wannan addu'a na'am
وقالوا مهما فاتنا به بناية لتسحرنا بها wakalu sai suka faɗa wato da musa ga annabi musa sun ce duk abin da za ka zo mana da shi ne daga aya don kai mana sihiri bi da ita wa ma na hannu laka فما نحن لك mu dai بمؤمنين ba za mu yi imani da kai ba eh fada alaihim shi ke nan annabi musa sai addu'a a kansu فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات sai wato sai wani ya ce da ya annabi musa ya addu'a sai muka aiko musu a tufani ruwan tufani wa huwa ma'u ruwa ne da kala biyu ta wani shiga wato gidajensu da ɗakunansu ko sala ila hulukil jarisi ne yake hamma kogoron wanda suke zaune sab'atu ayyamu kwana to bakwai eh duk wanda yake zaune to ruwan ya kai ma kogoron sa eh wal jarada sai kuma ya aiko musu al jarada fari fa akala zar'ahu shi ne cinye duk shukar su wasu ma rahum da ƴaƴan itatuwan su kazalika haka nan wal kummala da kuma wato al kummala wato ai asusa wato sali au huwa nau'un min al-qarad ko kuma shi wato nau'i ne daga kaska eh wata tabba'a shi kuma wato wannan kaskar da ta zo sai ta ci ta- ta sai ta bibi ma ta rafa hujjara abinda fara ta bari ba ta cinye ba ita kuma sai ta bi kuma ta ta rika cin abin da ya saura eh ba na dai ba za a ba komai ba wadda fadiya shikenan an jafo wadda fadiya da kuma kwaɗi kamar at buyutahum kwaɗin sai suka cika gidajensu wadda amahum da abincinsu waddama shi kenan ubangiji sai ya aiko musu da jini fim ya hiyar cikin ruwansu ai aya ce wa'annan dukkan ayoyi ne mufassalatin ababen yin bayani eh fastakbaru dai duk da suka ga wannan fas- فاستكبروا وكانوا قومهم مجرمين sai suka yi girman kai anin imani da barin imani bihadi to kazo sun zama kawon mutane da mujrimi na mujrimai ga shi nan da shi ya magana a kai Mm. Mm.
arsalna alaihim tufana eh wal jarada
lamma mabati sununa na'am lamma mabati sununa lamuji wati yayin da wato shekarun nan na fari suka shuɗe ja'at sununa mustabatun wato kuma shekaru na wato na yabanya suka zo kasurat al-abtar kasuratul amdaru sai wato ruwan sama yayi yawa wa kasurat nabatu tsiro kuma yayi yawa wa kasurat kullu khairin dukkan alkhairi sai sai yayi yawa qalu ad-dunya hakaza sai suka ce a to ai dama duniya haka take eh dama ai ba da saboda wani abin nan ba saboda wani abu wato ba ba ba saboda wani wato abu ka samu wannan ba dama rayuwa ce wata ran cikin kunci wata ran kuma cikin yalwa taratan hisbun wani yayi hisbun yabanya wa taratan wa taratan jabun wani wani lokaci kuma wato fari laysa hada bi ayati lillahi wannan ba wata aya ce daga Allah ba ma nu'minu ba mu ba za mu yi imani ba فقال عليهم موسى sai annabi Musa ya addu'a kansu فقال لهم طوفان sai ruwa wato ya afku gare su دخلت المياه wato ruwa nan suka shiga a radiyan wato kasarsu wato gonakinsu da gidajensu فامتلأت البيوت can dukkan gidajensu suka cika minin miyahi daga ruwa سبعة أيام kwana bakwai ثم مغرقوا wato su dai sun wato sun nitse bilmai a cikin ruwa الماء كلهم kullihin baki ɗayansu يأتي الماء ruwan yana zuwa لا تركوا zuwa tarankarmansu إذا وقف idan ba kafa idan mutum ya tsaya لا يمكن أن يجلس ba zai iya zama ba لا يمكن أن يبتدع ballantana kuma ba zai samu iko ya shige shingida ba inda ya zauna to shi kenan to ruwa kuma ya gama da shi har makogaron ba zai kuma iya shingida ba idan ya shige shingida ma shi ma ruwan ya hare masa sai dai kawai kullum mutum ya zama a tsaye
بقوا وقوفا ya بقوا وقوفا sun wanzu hukuban dukkansu a tsaye والماء في تراكيهم wato ruwan yana cikin karan kalmansu هلكت جميع أموالهم wato ya halakar da dukkan dukiyarsu ومواشيهم wa halakar jami'u amwalin dukkan dukiyarsu sai ta halaka amwashihum da wato dabbobinsu فطلبوا من موسى sai suka nema daga annabi Musa أن يدعو الله ya roƙa musu Allah أن يكشف ya هذا yaye musu wannan فإذا كشفه idan Allah wato ya yaye musu يؤمنون za su yi imani فلما كشف الله هذا to shi kenan annabi Musa sai ya addu'a Allah kuma ya yaye to yayin da Allah ya yaye haza wannan بقوا شهرا sai suka zauna wata guda نبت الخشب wato ita wato ciyawa ta tsiro وكثرت tsirrai suka النبات yawaita wa kusur alkhairi alkhairi alkhairi ma bi yawaita قالوا هذا خير suka ce ai جاء wannan alheri ne ya zo mana ليس بآية لله wannan ba aya ce daga Allah ba ما أرسل الله da suka الجراد yi wannan shi ke sai Allah ya basu tuno nan ka sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya aiko da fari فأتى الجراد sai wato fari suka zo فأكل زرعهم shikenan tunda sun ce wato wannan wani alheri to shikenan an basu kuma duk- duk kuma bayan an janye ruwan bayan kuma an janye sai kuma duk shuka ta fito to shikenan fa a kan jarabi shikenan sai wannan fari sai suka ce suka cinye dukkan shukokinsu وثمارهم da 'ya'yan itatuwansu وثيابهم da tufarsu ma duk farin suka rika cinyewa فأكل كل ما عندهم cewa tufarin suka cinye duk abin da yake wajensu حتى لم يبق شيء har dai sai da ya zama ba wani abin da ya yi saura كلما بقى جاء إنسان duk sanda wato mutum in da ja wato yake shingida وقال الجراد عليه sai wato wannan fari ya su hau kansa حتى لا يقدر على har القيام sai ya zama ba ya da iko ba zai iya tashi daga wato kwanciya ba ya kwanta fa- farin sai su ta hawa kansa sai su ta hawa kansa har ya zama da ya kasa ma miƙewa Mm.
وإذا أراد أحد أن يتكلم idan wato ɗayansu daga cikinsu yana nufin yana son ya yi magana دخل الجراد في فيه wato shi kenan yana buɗe baki wato fara sai ta cika bakinsa وكسوا هكذا sai suka suka zauna haka za a cikin wannan سبعة أيام kwana bakwai فطلب فرعون من موسى sai fir'auna ya nema daga annabi musa أن يكشف الله azarin هذا allah ya yaye wannan wasu wannan musiba wannan azaba ويؤمن kuma za su yi imani فلما كشف الله yayin da annabi musa ya yi addu'a kuma allah ya yaye بقوا شهرا sai suka zauna sharar wata guda في عافية a cikin zaman lafiya cikin cikin ƙoshin lafiya قالوا هذا ليس sai بآية suka ce a لله wannan ai ba wata aya ce daga allah ba والجراد waljarabi fari fari kuwa يقول فيه الرسول صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin ta وسلم جند yace الله wato أكبر rundunar Allah ce mai girma
أكبر جند ال- جند لله akbaru jundun akbaru jundun lillahi mafi girma wato runduna ga Allah ta'ala وهو أول ما يفقد من الأمم shine wato ita fara ita ce farkon abin da za a rasa a cikin al'umma إذا قتل الجراد idan aka rasa wato fari لم يبقى لم يبقى في الدنيا جراد ya zama na bato ba wata fara da sauran a duniya يتبعه البقر to shi kenan in ta kare sai kuma shanu su bi shi su sai su bi ta kuma su ma shanu sai su ta karewa بعد ذلك تتا تتابع bayan haka ta ta ba al'umma sai al'ummatai su kuma su rika biyo baya كإكدين kamar kamar wato wato ziri ne na tsakiya in kada a yi in kada sun buku wanda zaren sai ya yanke ai zuba za ta ta yi sa- ta- ta- ta- ta- tana fita daga zaren Hmm.
هكذا كان عمر بن الخطاب haka nan wato sai na umar dan haddab إذا مضى الزمن wato idan ma za zamanu idan zamani wato ha- sai da umar yake cewa idan zamani ya shuɗe lam yara al-jar- jarada wato wato lam yural jaradu ba a ga wato fari ba
yursal yursulu ila lam yara ko lam yara al-jarada to bai aika wato fari ba
yursil yursil ila jami'il buldan wato zai aika cikin dukkan garuruwa ya sa'ad yana tambaya a cikin jaradi ga fari me labarin bara hatta idza qila har sai sai idan aka ce masa wujida al-jarada an samu wato farin fi ardi kaza a ƙasa ta kaza qala alhamdulillah sai sai na wani ce alhamdulillah yastajillu bi zalika wato yana kafa dalili bi zalika da wannan ala baqa'i dunya bisa wato wanzuwar duniya wal jaradu wal jaradu kaga dai fari huwa allazi yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sa uhilla lana maytatan an halatta mana wato wato matattu guda biyu she guda biyu da wanda mani jini guda biyu amma maytatani amma wato matattu guda biyu alhutu wal shine jaradu kifi wal jaradu da fari wa amma damani amma jini guda biyu halka bidu wa wato hatta wata hali da saifa kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yadu ala al-jarad yana addu'a al jaradu bisa fara اللهم اقتل Allah ka kashe kibarahu manyansa واهلك ka سجارا halakar da ƙananansa وافسد بيا- بين kuma ka وضوء ɓata wato kai zama kwan wato kwansa دابره ka yanke ƙarshensa لئلا يضر bizarri da musu don ka iya المسلمين cutar da shukan musulmi فلما ذا الجراد to yayin da wato shi kenan aka yi annan musa ya addu'a wato wannan fari kuma suka shuɗe بقوا على كفر بقوا على sai كفر suka saura akan kafircinsu قالوا هذا ليس sai suka ce a بشيء wannan ai ba wani abu ne ya kawai al'ada ce umhilu منهم شهرا sai aka saurara musu shaharar wata guda كلما مرت آية wato duk sanda wata aya ta shuɗe بقوا شهرا za su zauna wata guda fi abiyatin cikin wato lafiya والقمل sai aka kuma kawo musu wato al'ummala wannan sarin وجاء القمل wato shi kuma wannan sarin sai ya zo السوس shi ne sari نوع من الكراد nau'i ne na daga kaska فتتبع ما تركه to shi الجراد kenan sai ya zo shi kuma sai ya rika bin abin da wato farin suka bari dan sauran da suka bari sai ya rika bibiya yana cinyewa أكل كل ما عندهم wato wato sai ya zo ya cinye duk abin da yake wajensu دخل فيهم السوس wato wato wannan wannan wato kaskar ta shiga cikinsu حتى لم يبقى عندهم شيء har dai wato ba abin da ya saura wajensu فلما اشتد هذا yayin da wannan ya yi tsanani طلبوا من موسى sai suka nema daga abu annabi musa أن يصرفه الله cewa allah ya yaye musu wannan yuminu in ya yaye za su yi imani فصرفه الله annabi musa ya roki allah sai allah ya- ya ya juyar da wannan wato kaskar فبقوا في آتية suka شهرا zauna a cikin wato lafiya wata guda غض فادئة shikenan sai aka aiko kuma kwaɗi
غض فادئ Mm.
ملأت بيوتهم wato wannan kwaɗi sai suka zo suka cika gidajensu da ودعامهم abincinsu كلما أراد أحدهم duk sanda ɗayan su ya nufi أن ya يندق yi magana دخل بدأ fi famihi sai kwaɗo ya tsalle ya shiga bakinsa والطعام wadda ama da abincinsa da والشراب abincinsa كل كل أواني wani da dukkan wato kullu awanihi wato dukkan wato koransu da kwanukansu imtala ta cika fit da faɗi da kwaɗi مكثوا في هذا sun zauna a cikin wannan سبعة أيام kwana bakwai وبفدأ wato dibdau kwaɗo أكثر الحيوانات tasbihan lillahi shi ne mafi yawan wato wato dabbobi tasbihi ga Allah قال سليمان بن داود annabi sulaiman dan dawud ya ce يوما yawan ya faɗa wani yini لأسبحن الليلة تسبيحا wato da na yi tasbihi a dare wato tasbihi ما سبح مثله mahalukun wanda مخلوق wato tasbihin da wato ba wani abin halitta da ya irinsa تكلم له بفداء sai wato wato la usabbihanna la usabbihanna lailata tasbihan wallahi zan yi tasbihi al-lailata a wannan dare tasbihan tasbihi ma sabbaha mislahu mahlukun gadu tasbihin da ba wani abin halitta da ya taba irinsa تكلم له sai بفداء wani kwato ya magana da shi من تحت سريره a ƙarƙashin gadansa يا yace سليمان ya kai Sulaimanu تعجب تعجب ta ajabti nafsika نفسك kai mamakin kanka أنا عندي سبعون ni لسانا ina da wato harshe saba'in كل لسان kowane harshe يسبح ليلا yana ونهارا yin tasbihi dare da لا rana يفتر baya yankewa ومضى وأبى علي الآن ana salasta iyali ni kwana uku ya shuɗe Allah ya gare ni ما أكلت وما ban ci شربت komai ba ban sha komai ba min ajiyar tasbihi saboda tasbihi abinda kwaɗan ya gaya masa kenan to shi ma ya addu'a shikenan aka yaye kwaɗan to shikenan sai suka zauna wata guda sai suka ce a wannan ya ba wani abu bane dama rayuwa ce sai Allah kuma ya aiko da jini جاء الدم ya sai da sai jini ya zo ba da zalika bayan wannan jini ya zo قلبت مياههم دما wato duk wayan da suke sha sai ya juye ya zama jini حديدا wato jini كلما أرادوا أن يشربوا ماء duk sanda suke nufin su sha wato ma a ruwa صار دما عديدا sai zama ruwa wato abi- ruwan da ba ba zai shawo ko دما عديدا إذا أخذ الإسرائيلي za a haza isra'il abidan abidan ko Eh, me abidan eh to sai zama a jini wato tsantsan jini نعم
ma abin da ya cuɗanye shi نعم إذا أخذ الإسرائيل دلوا idan wato bani isra'ila ya riƙi wato guga من البئر daga rijiya يكون ماء daga زلالا cikin rijiya sai ya zama wato ruwan daɗi وإذا أخرج الكبدي idan دلوا jirgin ya fito da wato ruwan daga rijiya يكون دما sai kuma عديدا kawai ya juye ya zama jini فقال فرعون sai firawun ya ce هذا عندي دواؤه wannan shine maganinsa هذا عندي دواؤه Ha- wa- haza wannan abin wato maganinsa a wajena كل إسرائيلي dukkan ba isra'ili يكون مع ya كبدي zama yana tare da kibli في كل في fi kullatin wahidatin kullatin wahidatin.
cikin wato tulu ɗaya محل محل shine mahallin shirbin mahallin shi abin shan su ya kuma wahidan wato su rika sha a abu ɗaya ba an zalika sai suka aikata zalika wannan إذا تناول الإسرائيلي Isra'iliyu idan ba Isra'ili ya ɗauko ruwa zai sha يخرج ماء sai ya fito ruwa sabin tsarkakakken ruwa وإذا تناول الكبدي idan ibdi ya ɗauko tulu shi ma zai sha يكون sai ya دما zama jini duk ba tulu ɗaya su bi amma idan wannan ya ɗauka sai ya sha ruwa lafiya in shi kuma ya ɗau tulun ba da sai kenan sai ya zama ya kuma ya koma jini Hmm.
فقال matsala sai ya ce يأخذ الإسرائيلي الماء wato ba Isra'iliyu ya riƙi ruwa ويجعله في فيه ya ɗauki ruwan shi ba Isra'ili to sai isa masa a bakinsa ويسبه في فم sai wato الكبدي idan mai sayari ya ya gunsu ruwan to sai wanda shi kuma sai ya buɗe bakinsa sai ya tsarta masa jiki eh wai za ta dawo da bibi da bibi ya buɗe baki aka tsarta masa ruwan يكون دما sai ya zama kuma jini
فقال idan sai ya ce
فادش فرعون na an faɗa ce fir'aun to shi kenan sai kuma fir'aun ya ki shirwa فادشا شديدا
ya ki shirwa ki shirwa mai tsanani وطل- وطلب أوراق الشجر ya shi kenan sai ya nemi wato sai ya nemi wato ganyen itatuwa فأتوه بورق الشجر sai aka ba masa da ganyen itatuwa أكل ورق الشجر sai ya ci wato ganyen itatuwa حتى أراد أن يمس الماء har sai da ya nufi wato yana son ya tsotsi ruwa بقى دما eh, shi kenan wato ruwan da ya matse ya wato kamar da ya yi tasirin su ne eh, to shi kenan har da ya yi da yana son ya tsotsi ruwan to kawai ruwan baki da masai ya zama jini kifan mai a bakinsa فطلب ya sa ya tauna ya tauna yana son ya zuƙe ruwan a ciki to shi kenan ruwa kuma sai ya koma ya zama jini Eh.
فطلب من موسى sai nema daga annabi musa an yi shi wa hana allah ya yi wannan ويؤمن in ya yaya zai imani to ya ce bai imani ba.
به.
to duk wannan haka allah ya sauko musu ayoyi guda tara kashi kashi kashi kashi kowanne musiba ce sai a nemi wanda sai fir'auna da kansa ya yarda musiba ce ya nemi annabi musa ya addu'a a yayi annabi musa ya addu'a a yayi idan kuma allah ya yayi abun shikenan in aka zauna aka shantake kuma dan lokaci sai a ce to dama ai rayuwa ce wannan ba wata addu'a da ta- ta- ta- ta yayi wannan abu to haka allah ya rika jarraba su ya rika jarraba su amma duk da haka ba su imani ba
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sai suka yi girman kai an imani da wani imani bi hada ita wakanu sun kasance kawai mutane ne mujrimi na mujrimai ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل isra'il to shi kenan wannan ma waka alaihim rujuzu yayin da wato azabar ta afku gare su sai suka ce kai ya musa ka roƙa mana ubangijinka eh da abin da ya maka alƙawari abin da ya alƙawari bi ma'ahida da abin da ya alƙawari in daka a wajen kamin kashfil azabi sai daga wato yaye wannan azaba anna gabara mun amanna an muka imani eh la in wallahi la mun kasami ne la in kashafta annar rijiza wallahi idan kai addu'a Allah yaye mana wannan wato wannan wannan musiba wannan azaba la numinanna laka wallahi za mu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'ila wallahi za mu saki bani isra'ila wato mu sakan maka su ka tafi da su sham tunda kana so da ma a sake su ka tafi da su dama shi fir'auna ya bautar da su ne ya rike su ya hana su fita to ya ce to idan aka yaye azabar to shikenan to zai sake su to duk wata azabar da aka saukar wa'annan azabobin da ake magana a kansu kowace aka za aka aka saukar sai ya roƙi a addu'a kuma irin abin da zai faɗa kenan Allah aka ce in Allah ya yaye to shikenan za su yi imani sai Allah ya yaye kuma a ki imani eh
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Eh, to yayin da muka yaye wato arziki muka yaye musu wannan azaba muka yaye azabar gaburin su bi du'a'in Musa da addu'ar wato annabi Musa mun yaye kai la ajalin zuwa ga wato ajali kun balighu su masu isa wannan ajali ne za mu yanku su sai ga su suna warware alƙawarin su wa yusiruna suna zarcewa ala kubrihim bisa kafircin su فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين fadilin sai muka yi musu ukuba muka yi ukuba minhum daga gare su fa a garkanahum sai muka nutsar da su bilyamma a cikin kogi bi annahum saboda cewa su dai sun zamo sun wato sun sarrafantar da ayatina da ayoyinmu wa kanu sun kasance kuma rafkananu ne an haka biranta na ya tadabbaru na ha ba sa wato lura da ita ba sa wato wasuwa da ayoyin namu وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها Ah, to wato wannan duk yana nuna mana irin wato abubuwan da ya faru a cikin wato zamanin an- annabawa eh wato abubuwan da suka suka suka faru Eh, kuma duk ana faɗawa wato tun daga wancan zamanin har yanzu yana wannan yana amfani wato ana faɗa tun zamanin manzo Allah ana faɗa saboda kafirai wanda suke ganin su sun fi kowa ƙarfi Allah yana kawo musu kissoshi irin waɗannan al'ummatai da aka yi kuma gashi sun saba manzannin su kuma ga yadda Allah ya da su eh kuma ga su kamar ba a taɓa yin su ba eh to shine ubangiji yake cewa wa arsalna qauman ladina kanu yusadaquna eh ba dai karfi kuke takama da shi ba to shikenan Allah sai ya gadar da kasar daga mutanen da kuke ganin su raunana ne eh bil istibad da bautar wa hum banu isra'ila sunan banu isra'ila sai ubangiji ya gadar musu masharikal ardi gabas din kasa wa gariba da yammanta wato allati barakana wacce muka albarka biya a cikin da bilma'i da ruwa wa shajar da itatuwa wato sifa ce ta arzikin wahiyar sham ita ce kasar sham eh, kuna ganin dai su wa'annan ba su da komai su ne raunana ba su isa komai ba to shikenan bari mu nuna muku karfi na, na, na ubangiji kudura ta Allah shikenan fir'aunan da karfinsa da rundunar tasa kawai ubangiji ya nutsar da su a cikin kogi duk abin da suke takama da shi wa'anda ake ganin raunana to sai ubangiji ya ce to su ne kuma yanzu su ne mutane su ne masu mallaka wa'annan abubuwa sai ubangiji ya gadan musu da duk ƙasar Mhm.
وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل kuma kalmar ubangijin kalmusuna kyakkyawa sai ta cika wahiyar ƙauluhu shi ne fara ubangiji da yake cewa wani ridu annamun da allah zai su tafi bil ardi har zuwa ƙarshen aya wannan kalmar sai ta cika ala bani isra'ila bisa bani isra'ila bi ma sabaru ai saboda haƙurinsu ala aza a dubuhim bisa wato wato haƙurinsu akan wato cutar wato makiyansu ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه sai muka halakar da abin da wato su fir'auna ya zama yana aikatawa da shi da mutanensa min al-imarati na daga wato gine-gine wato na daga gine-ginen da suke yi duk wannan sai muka zama mun dammare shi duk mun rushe shi وما كانوا ya'ishu da يعرشون abin da suka zama suna ɗaukakawa na daga ginin eh wato gine-gine ne kamar yadda dai aka saba a kowane gani wani wani ginin ba mai tsayi ba wani kuma mai tsayi to da wanda ba mai tsayin ba da wanda suka ɗaga ya tsayin duk baki ɗaya sai muka dammare shi baki ɗaya وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم sai muka tsallake banni isra'ila muka tsallake su wato da muka tsallake su da kan kogin nan eh wa jawaz na bani isra'ila bara muka tsallakar da su wannan kogi eh wa kogin da aka aka aka aka aka aka aka nutsar da fir'auna da jama'a su kenan eh fa a tau ai maru sai suka shirya alaƙawin bisa mutane ya abu ya aku kuna suna da kufa wato cikin bauta ala asnamin bisa gumaka lahum nasu ayyuki muna suna wato masu dukufa ala ibadati ha bisa bauta mata قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة sai suka ce ya musa mu ma ka sanya mana wato ubangiji da zamu rika bautawa Allah la ilaha ka sanya mana wato sannan mangunki na abudu da zamu rika bauta masa kama lahum alihatun kamar yadda gumaka suka zama suka zama suna da gumaka su ma suna bauta musu قالوا يا موسى قال إنكم sai قوم تجهلون annabi musa ce kai ku dai mutane ne ta jahaluna da kuka zama jahilai kuna jahiltar wato abubuwa eh har su qabaltum ni'matallahi alaikum yayin da kuka wato yi kun kuka yi muqabalar ni'mar da Allah ya gare ku bima qultum muhu da abin da kuka fara Allah ya muku ni'ima mafi girman abokin gaba ku makiyin ku eh, ya ba ku nasara a kansa maimakon ku gode masa eh, ku tsaya ku biyayya ga ubangiji sai kuma kuke neman wai a ba ku gungi ku bauta masa Ai, Allah ya kamata ku bauta wa إن هؤلاء مدبر ما هم فيه ya ce san dai wa'annan mutane mutabbarin mahaifi abinda suke wato cikinsa halikun mai halakarwa ne وباطل ما كانوا wanda abinda يعملون suna zama suna aikata wato ya zama batili ne قال أغير الله أبديكم إلها وهو فضلكم على
alami العالمين sai annabi musa ya ce da shi yanzu wani allah zan nema zan nema muku zama shi ne wato abin bauta wasu yanzu na nemo wani ubangiji in kawo muku in ce shi za ku bautawa bayan gashi ubangiji wato ya fifita ku bisa wato alam wato jama'ar zamaninku jama'ar zamaninku ubangiji ya fifita ku da akan su ne wato mafifita da ma zakarar ku da abin da ya faɗe shi bi kauli ya ci faɗinsa da ya ce wai zan je na kun وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب wa izan je naku wasu kuru ku tuna izan je naku yayin da muka tserar da ku eh wa fi ruwayatin an ja ku eh yayin da muka tserar da ku ku tuna tserar da ku da muka yi min ali fir'aun daga alayen fir'auna wa'anda su muna ku su al'azabi wanda suke dau ɗanɗana muku suke kallafa muku wai su kuma ku suke ɗanɗana muku munana mummunan azaba ai wato ashaddahu mafi tsananin sa wa huwa shine yaqtuluna يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم To azabar da suka rika ɗanɗana muku shine suna kashe abinakun ƴaƴanku maza da an haifi yaro sai su kashe shi in ma ba su gan shi ba ya ɗan tasa shi ke sai su yanka shi westa hayuna ayyasa kuna suna wanzar da nisa'akun matan ku وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم a fi zalikun bala'u akwai wato bala'i fi zalikun cikin wancanan ku al'injawa tserarwar awul azaba ko azaba akwai bala'un ai in amin ni'imtarwa aw bitilawa ko kuma jarraba azimin wanda yake mai girma min rabbukum daga ubangiji ku afala tattaizuna yanzu ba za ku asu ba fatan tahuna ku hannu amma kultun gaban abin da kuka faɗa eh, maimakon ku tsaya ku bauta wa ubangiji ku gode masa sai kuma ku zo ku ce kuna son a baku a- a kera muku wani gunki ku rika bauta masa to yanzu ba za ku tuba ku ku saki wannan hanyar ku dawo ku bauta wa ubangiji ba وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة laila wa wa'adna bi alifin wa wa'adna wa duna wa wa'adna eh muka yi wa annabi Musa alƙawari muka ce za mu yi magana da shi salasin lailatan bayan kwana 30 ai muka limu za mu yi magana da shi wato bayan kwana 30 in nan ta ya yayin karewa kwana 30 da an yi su maha shine ya azumci wa'annan kwanuka guda 30 wahiyar zulka da ce ita ce zulƙida eh fasamaha sai annabi Musa ya azumci zulƙida da fallan matan mat yayin da wato watan ya cika wato kwana 30 ta cika an kara halufa famili sai ya ƙi ya ƙi amma wato warin bakinsa na mai azumi eh fastaka da ya ga zai je ya gana da ubangijinsa ya zai je da warin baki to fastaka sai ya aso aki dan wato bakinsa ya daina wannan warin to shi kenan da ya jefa a mara hullahu sai Allah ya umarce shi da ashiratin kubura da wata kwana goma ya je ya kuma yin azumin wata kwana goma eh, amma kai ya wanke bakin yukan limahu don ubangiji ya magana da shi bi halufa famiyi da warin bakinsa na mai azumi eh, to ka gani kwana arba'in kenan eh, da kai hadisin nan la halufa famiyi sa'i ba ɗan inda la min rihil miski eh, abu ba samu ne a ninka ba Allah halubu ko misali wannan warin na bakin mai azumi a wajen Allah ya fi ƙanshin almiski ya fi ƙanshin almiski ya maza Allah na cewa ya daɓa da amahu wa sharabuhu yana barin abincinsa da abin shansa min ajini saboda ni eh to azumi na wani ni ko ni zan saka shi in ji Allah ya ce azumi na wani ni zan saka da shi wanzu Allah sai da ya rantsa ya ce wallahi warin bakin mai azumi a wurin Allah ya fi ƙanshin almiski daɗi Eh, shi annabi Musa yana ganin zai je gana da gwani zai shiga halara Eh, halara wacce take ita ce ƙarshe to shi kenan bari ya wanke bakinsa eh, ya shirya ya je ya gyaggyara ta haka ya je sai aka ce a'a koma ka dawo da wannan warin Eh, shi ake so ka zo da shi to mu je
وأكملنا بأجر فكم ميقات ربه أربعين ليلة wato mamna sai muka cika ta wannan wata ɗayan da ashirin da kwana goma min zulhijja daga watan zulhijja Eh, bayan ya yi zulƙida kwana talatin to sai muka ƙara masa kwana goma na zulhijja batun mami ƙato rabbi lokacin da zai haɗu da ubangiji da lokacin sai ya cika ai wakta wa'adi lokacin alƙawarin su bi kalamihi da zuciyarsa iyahu gare shi sai ya cika ya zama arba'in da lailatar kwana arba'in lailatar ɗin tamizun tamizi ne
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين wakala wakala wato wakala musa sai annabi musa ya faɗa li akhihi ga dan uwansa haruna inda ziharihi yayin tafiyarsa ilal jabal zuwa ga wannan dutse lil munajati saboda ganawa da ubangiji sai ya ce da haruna yake cewa da haruna ulubni ka maye min ma'ana ka zama halifa ta fi kaumi cikin wannan mutane na wa aslih amrahu ka gyara lamarin su wala tattabi kakkabi sabilar mufsidina ta farkin wato al-mufsidina masu ɗanna bi muwafaqatihim da dacewa da su alal ma'asi bisa wato sabo ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك yayin da annabi Musa ya zo da miƙatina wato lokacin mu da kuma gurin da muka yi alƙawarin za a yi magana da shi ai lil waqti ga waqti allazi wa'adnahu wanda muka yi masa alƙawari bil kalam da zance biya a cikin sa wa kallamahu rabbu yayin da ya zo wannan wajen kuma ubangiji ya yi magana da shi bila wasiɗacin ba da wata wasiɗa ba shi da shi suka yi magana eh eh, kalaman wato ya sun magana da shi da zance na wato zance rabbani eh wato ya suma min kulli jihatin wato zancen ubangiji ya rika jin ta kowace jiha ba zai ce daga yamma ya ji shi ba ko daga gabas ya ji ko daga kudu ko daga arewa ko daga sama ko daga ƙasa a ta kowace jiha sai ya rika jin wato zancen eh wa kallama hu rabbuhu kenan ubangiji sai ya magana da shi ba tare da wasiɗa ba ƙara to da ya ji daɗin wannan ya ga wato abin ba ya girmama to sai kuma ya ce bari ya ɗaga daga nan sai ya ce rabbi ya ubangiji arini nafsaka ka nuna min zatin ka man gani tunda yanzu dai na zo kai magana da ni kuma ai saura gani eh eh, ka nuna min ganka eh قال لم sai تريني ubangiji ya ce ba za ka ganni ba ai na tafi dini ba za ka sami iko alamu ya ci bisa ganin zaci na ba wa ta'biru bihi wa yin wato ta'biri da shi da yake cewa lan tanani dole lanƙura da ce lanƙura ba yufidu imkanu ya ce da ala wannan ya ba da fa'idar yiwuwar ganin Allah ta'ala domin ubangiji ba cewa ba za a ganni ba cewa yayi ba za ka ganni ba eh ba za ka ganni ba lan tarani kai dai ba za ka ganni ba ta yi wani lokacin ai ya gan shi ko dan tarani yanzu ne da kake tambaya ba ka ganni ba da ko ubangiji ya yi lankura ba za a ganni ba kaga kowa ma ba zai gan shi ba a to ba haka yace shi ai lantara kai ba za ka ganni ba eh kawai yadda su za akwai ma wato akwai maganganu akan wannan ita ita kanta lalura da take kore fili fili mudari eh wasu malamai suna ganin ba tana bada tabidin nafi eh tana totartar da nafi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala za a gan shi an ga hadisai nan ko ai akwai hadisai da yawa da suke nuna za a zo za a ga ubangiji eh za a ga ubangiji hadisai suna nan na manzo Allah kuma ingantattu wanda suke nuna wato ruya na ubangiji eh domin ga shi nan wannan da yake cewa ah, shi- ah, ah, haba hadisin nan na rana eh eh, na eh yawwa eh yake cewa shin wani ku zai zai kare wani ya yi gabaran gani ba wanda zai kare shi Eh, to wannan shi ba to wannan ma ya nuna shi kansa annabi musa ai zai ga ubangiji Eh, domin wato tun da bai ce lankura ba zan tara ni ma'ana a lokacin ba za ka gani ba ma a wani lokacin zai iya ganin sa Eh, balle a matsayin sannan manzo ulul azumi na rasul yana da maratib da yawa annabi musa alaihi salam Eh, kalimullahi ake ce masa saboda wannan daraja tasa Mhm.
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف
rani تراني sai Allah ya ce to tun da ka ne muka gani to bari in baka misali unzur ilal jabali kalli zuwa ga dutse allazi huwa aqwaminka wato wanda dutsen nan ya fi ka karfi eh dutsen fa ya fi jikin dan adam karfi fa in istaqarra idan ka kalle shi istaqarra an ka samu ya tabbata makana wa inda yake eh to ka so fita yani to zaka iya gani ya eh tasbutu ru'yati wato gani ya zai tabbata wa illa idan kuma bai tabbata wurin a inda yake ba to ba fara da ka talaka babu iko gare ka ba za ka iya ba Mm.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا yayin da ubangiji ya tajalli ubangiji nan musa ya tajalli eh ai zahara min nurihi qadra nisf um unmulatin ko eh sai hasken ubangiji gwargwadon wato rabin gabar dan yatsa hinsa na karshen nan gwargwadon wato rabin dan yatsa wannan karamin dan yatsa eh to ubangiji ya tajalli da wannan hasken eh shikenan da ya haska to shikenan ja'alahu dakkan sai ya sanya wato da ya tattalin jajjabal ga dutsen to ji alahu sai ya sanya duk dutsen dukkan dakkan kai dan da kakke eh, da kasar wal maddi ai madkukan sai dutsen ya zama abin dandakewa mustawiyan bil ardi ya daidaita da kasa saboda tajallin ubangiji wa kharra musa sai nan musa ya silmiya sa'iqa ai magshiyan alaihi an suma alaihi kaza ya suma li hauli mara saboda tsoron abin da ya gani فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين mumini yayin da ya farka ƙara sai annabi musa ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tubtu na tuba idai ka zuwa gare ka min su'ali da tambayar malam umar bihi abinda ba a umarce ni da shi ba ba a umarce ni ne wannan tambayar ba amma kuma na tambaya to na tuba ya ubangiji wa ana awwalul mumini ni ne farkon wanda ya imani da kai fi zamani a zamani na قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ni sai ubangiji ta'ala yake cewa da annabi musa ya ce ya kai musa ni dai na zaɓe ka akan mutane ai ahal zamaninka ahalin zamaninka eh ahalin zamaninka wato na zaɓe ka akan su ba wanda ya samu wannan falala a ce ya bi ahalin zamaninsa sun fi kowane ahalin zamani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na zaɓe ka bisa mutane bi risalati na zaɓe ka da manzancin da na baka da wato bil jam'i risalati wal ibradi ma bi risalati bi risalati ko kuma bi risalati wa bi kalami da kuma zance na aika kalimi yin magana ta iyaka gare ka wa khuz فخذ ما آتيتك وكن من karbi الشاكرين abin da na baka min alfalala na daga falala eh na baka falala na fifita ka akan tili da wa'ansu abubuwan da ban yi musu ban yi wa'ansu ba ka kasance min shakirina daga daga cikin masu godiya li al'umi ga ni'imomi na وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتوصيلا لكل شيء mun rubuta masa fil alwahi a cikin allah ai alwahu ai alwahi taurati allah at-taura wato mun rubuta masa komai a ciki wa kanat ita kuma wato wannan allah ta at-taura ta zama min sidrul jannati daga magariyar aljanna take daga magariyar aljanna aka sassabo aka yi wannan allah au zabarjadin ko kuma daga wato dutsen zabarjadi aka yi allah au zumurudin ko kuma daga zumurudin ne ai sab'atan allah ce guda bakwai au ashatun ko guda goma to mun rubuta min kulli shay'in da kowane abu yuhtaju ilayhi da ake bukatuwa zuwa gare shi fiddini a cikin addini to mun rubuta a cikin wannan wannan alluna mau'izatan dan wa'azi wa tafi wa tafsilan da yin bayani da kulli shay'in ga kowane abu wato kowane abu wato duk abin da ake neman bayanin sa ya shafi addini da kuma sha'anin rayuwa duk mun bayani a cikin wannan alluna ko guda bakwai ko guda goma فخذها بقوة وامر قومك يعبدوا بأحسنها karɓe ta ka karɓe ta ai wato wato wa khuzha karɓe ta wato akwai wato qablahu qulna akwai qulna qablahu ai qulna sai muku ce da shi ai akwai qulna muqaddara ko da ai takdirin sa sai muka ce fa khuzha qulna sai muka ce da shi fa khuzha karɓe ta ka karɓe ta duk wato da ƙarfi ai bijiddin da ƙarfi wacce halin da kokari wa murka maka ka kuma ka kuma umarci mutanen ka ya kuzu su yi riko bi a hasan ha da mafi da mafi kyanta
إنكم دار الفاسقين sannu zan nuna muku wato gidan fasikai fir'auna wato wato fir'auna da wa atba'ahu da mabiyansa wa hiya misra ita ce misra lita atabiru bihim dan koyi izina bihim da su فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق wasu asirfu an ayati su asirfu lazina ya takabbaruna waɗanda suka zama suna girman kai fil ardi a bayan gaza bi gairil haƙi ba da gaskiya ba wato wato ba da gaskiya ba girman kan nasu na ƙarya ne ba a kan gaskiya suke girman kai ba to zan juyar da su an ayati ga wurin ayoyina ayoyin nan nasu ne da la'il kudrati dalilan iko na minal masnu'at daga abubuwan aikata ga da da wanta to zan juyar da su wato zan juyar da su wato wato zan juyar da su daga kallon wato ayoyi na wadda ba za su kalle ta gari in na izina kuma ba za su amfana da ita ba وإن bi an يروا ahzalahum shine ya tabar da su wato bi an ahzalahum shine ya tabar da su wala ya tafakkaruna ba za su yi tunani ba fiha a cikin ta وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها kowace aya suka gani duk girman ta in sun ganta ba za su yi imani da ita ba وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا in suka ga wato tafarki na shari'a ai alhuda shari'a allazi ja'a bihi wato wan- allazi ja'a min indillahi wanda yazo daga wajen Allah wato tafarki na shari'a na ya tafi zuwa ba su rike shi tabilan sabilan tafarki ba su mikuna hu da za su bi shi وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا in suka ga tafarki na bata to sai su rike wannan kuma tafarkin wato sai su rike shi wato tafarkin da za su bi ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين zalika sab wannan juyar wanda aka yi musu bi annahu saboda cewa su dai sun sarrafantar da ayoyinmu kuma sun zama rafkananu an ha gabaran ta takaddama misulu irin wannan ya gabata والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم kaga wanda suka sarrafantar da ayoyinmu kuma suka ƙaryatar da haɗuwar lahira a albas tashin alkiyama wato wa gairihi da waninsa duk ba su yarda da shi to aikinsu ya ɓaci eh ma'amilu abin da suka aikata shi fi duniya a duniya min khairin na daga alkhairi kasilati rahimin kamar sada zumunta wa sadakatin da sadaka to fala sawaba lahu babu wato sakamako lahu gare su li adam sharɗi saboda rashin sharadin sa eh sharadin ka samu sakamako imani to ba ba su imani ba eh ba su imani da ayoyin Allah ba Eh, ba kuma wato sun sun sare fantar da wato sun sare fantar da wato tashin alkiyama ba su imani da shi ba duk abin da ya wajaba ya sa a karɓi aikinsu a ba su ladansa to wato ba su zo da wannan masharudin ba ko babu shi a ciki shi yasa saboda haka ba su da lada هل يجزون إلا ما كانوا يعملون an yi zuwa na illa ai ma yi zuwa ba kuma ake saka musu ba sai dai sakamakon abin da suka kasance suna aikatarwa minar takzibi daga sai dai kwantar da manzanni wal ma'asi da sabo واتخذ قوم موسى من بعده من عدوهم إلا جسدا له sai خوار mutanen annabi musa suka riƙi wato in badi bayansa wata sai suka riƙi wa ai ba da zahabi ke bayan tafiyarsa ila munajat zuwa gana da ubangiji eh sai suka riƙi ijila dan maraki jasadan wato wato jiki eh ai lahaman wato dama mai wato mai wato tsoka da jini wato kuma yana da sauti sai suka riƙe shi ban ba da wato min ba'dihi bayan wato tafiya annabi Musa zuwa ga wato zuwa ga wato munajati da ubangijinsa sai suka riki wannan idan dan mariki min huluyihim min huluyihim daga kayan adonsu allazi ista'aruhu wanda suka aro shi min qaumi wato fir'aun daga mutanen fir'auna bi bi illati ursin saboda wato biki fa baki indahu sai wato wannan kayan ya zo a wajen su basu mayar musu ba to wannan wannan kayan adan to sai suka rike shi sai suka wato sai suka kera wato sai musu sami ne kera musu wato wato dan maraki dan marakin wato wato ya wato ya kera musu dan maraki dan maraƙin ya zama jiki ne kuma yana da sauti yana da sauti yusma'u da ake jin za ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا to wato sai zama na ai sautin yusma'u ruhuwa ne yana da sauti yusma'u da ake jin sa in kalaba kazalika ya juya kazalika haka nan kamar yadda aka faɗa wato ya kuma zama haka bi wadi turabi saboda an sa masa ƙasa allazi akhazahu wanda ya ebe ta min kafir faransu jibrila daga kofatan dokin mala'ika jibrilu da ya fi fami sai sa a bakinsa fa inna asarahu alhayatu domin asarin wannan wato wannan kasar akwai rayuwa a ciki fi ma yuzu cikin wato abin da ake sa shi fiye a cikin sa wato wannan kasar ya dauka ya sa to duk inda aka sa ta kuma ko abu jami'i ne aka sa shi to za zai samu wato alama ta ruhi na rayuwa to sai ya amfani da ita alam yarau ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم sabila سبيلا alam yarau shin yanzu ba su duba ba ba su duba ba ne annahu cewa shi wannan wato abin da aka kera musu la yukallimuhum baya musu magana wala yahdihim baya kuma ya shirye da su sabilan tafarki ne wato ba zai baya shirye da su tafarki kuma baya mai musu da magana fa kaifa yuttakhazu to ya za a rike shi ilahin abun bautawa ai ba za a rike shi abun bautawa ba mhm.
اتخذوه وكانوا ظالمين sun rike shi ilahin abun bauta wa kanu sun zama kuma zalimi da azzalimai binti khasihi da rukunsa alhamdulillah Amin, amin. Za ka ba ji
ولا تزال ركبهم
Zuwa Allah shi ɗaya.
ولا رجعنا
Zuwa Allah shi ɗaya da ya fi قل هو الله لا
Amin.
Allah shi ɗaya. Zuwa Allah shi ɗaya.
قل هو الله رجعنا
Amin.
Zuwa Allah uku.
قل هو الله أكو
Zuwa Allah shi ɗaya. Zuwa Allah shi ɗaya.
ولا تلفاته ولا تلفاته
Amin.
ولا تلفاته ولا تلفاته
Amin. lokacin yana da Amin. Amin.
Salatul Fatiha.
ranar fati
Allah ya kare mu da kare wasu.
Amin. Amin.
Salatul Fatiha.
ranar fati
Ya Rabbi, Allah shirye su, Allah sa ta su cikin Salatul Fatiha.
ranar fati
Wanda ya zama zuwa nuna Allah biya masa. Salatul Fatiha.
ranar fati
Wanda suka aiko neman addu'a, Allah biya masa da Salatul Fatiha.
ranar fati
Salatul Fatiha.
Amin.
ranar fati
Salatul Fatiha.
ranar fati
Fatiha da Salatul Fatiha.
fatiha da salatar fatihi fatiha